أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زال للأولى راكية وقافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقراب فريد داري على الإطلاق حاتم العثمان أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي لله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي في نظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر آه الحمد لله muna cikin alfawz wan najat shafi 381 muna magana akan karamomi ba'da al-mu'jizat al-bahirat li sayyid al-wujud sallallahu alaihi wasallam muna cikin riwayan mun gama magana akan waisul karni da abubuwan da ya gudana tsakaninsa da abin da Allah ya a kansa wamin zalika anna abdullahi bin aliyu sufi ya kudu abdullahi bin aliyu sufi yana cewa samita hamzatu bin abdullahi al'alawi ya kudu na ji hamza dan abdullahi al'alawi yana cewa da haltu ala abin khairi a taitani wa kuntu a ta fi nafsi an usallimu alaihi na shiga wajen abin khairi taitani na nufi yi masa a cikin zuciya na masa sallama wa a haraja wala a kudin da huɗa aman in gaida shi in fita ba tare da ci abinci a gidansa ba falamma haraja falamma harajtu min indihi lokacin da na fita daga wajensa wa mashaitu qadaran na yi taku kaɗan fa iza bihi halfi sai gashi nan a bayana wa qada hamila dabaqan alaihi ta'amu wato mutum ne mai ciyarwa kenan to yana fita sai na kama tafiya ban na je na je da shi amma ban tsaya na ci abincin gidan shi ba ina juyawa abinda na kudurta ban ci abincin ba sai bi ni da abincin da nake tsoron karancin faƙali ce ya fata kul haza ka ci wannan kul haza ka ci wannan faƙada haratu sa'atan min itikadika na fito ne a lokacin da kake cikin itikadinka ya nuna masa Allah ya sanar da shi abin da ya yi ومن ذلك أن إبراهيم الراكي قال قصدت أبو الخير التيتاني shi ma ya je wajen abul khair taitani la usallima alaihi ni masa sallama fa salla salatal maghribi sai ne sallan magariba falam ya qara fatihatul mustawiyan sai bai karanta fatiha a jere ba sai ji yana karantawa kaman fi khata'un kenan fa qultu fi nafsi sai na faɗa cikin kaina ba safarati wannan tafiya tawa dai ba ta da amfani mu zo wajen mutumin da ma bai iya karatun fatiha ba misali ya faɗi haka falon ma sallamtu alai lokacin da na fito wajensa falon ma sallamtu alai lokacin da na gai da shi harattu da tsaharatu sai na fita mai tsarki faƙasa da ni subu sai wani zaki ya bi ni fa'uttu ilai sai na komo wajensa wa qultu sai na ce innal asadu da ni zaki ne ya biyo ni faharaja sai shi ya fita wa sa alal asdi sai ya yi wa tsawa wa zakin wa kada ci alam a kullaka latata a rabbi lile beauty ban ce karka sake in ba kona ya zo ban ce karka sake tunkaran shi ba wata na ha sai ya gudu wata da haftu sai na je na yi tsarki fara mara da da na dawo wajen shi tsada ya ce ishtagaltun bi ta ƙauyin zawahiri ai ku gyara zahiri kuke yi fahimtu asada shi yasa kuka ji tsoron zaki wacce gala da taɓa wurin alƙalin mu kuma muna gyara zuciyarmu ne fa hafan al'asdu sai zakin ya ji tsoron mu ومن ذلك أن أبا هاتم السنجستاني قال سمعت أبو النصري السراج يقول ما جاء أبو النصري هنا فلا إن ذلك الدعاء وأن الدعاء يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه أجمع على بالتي ya jami'un nas ya mai tara mutane liyamin laraba fihi ranar da babu kokonto cikinsa ranar tashin kiyama kenan ko ajma ala balati ka haɗa ni da abin da ya bace daga cikin dabbobi na kala abin nasarar sarrat sai abin nasar ya ce a rani abu tsayibul akki ka nuna mun abu tsayibul akki juz'an kabiran zakira fihi wato wani yanki ne mai girma da ya ɓace anna man zakar haza du'a ya ce duk wanda ya ambaci wannan addu'a ala balatin in dai abin ka ya ɓace ka karanta wannan addu'a waje da ha insha Allah za ka sami abu wa kana haza jaza'u auraqan ko kasiratun wannan juz'in warƙoƙi ne masu yawa da ta ɓace ya faɗi haka ومن ذلك أن محمد بن أحمد الصوفي قال سمعت عبد الله بن علي يقول ناجي علي بن عبد الله yana cewa samitu abu hassan al-basri abu hussein al-basri naji abu hussein al-basri ya kula yana cewa kana bi ibad bi ibadani ko rajulun asadun faqirun a wajen ibada akwai wani mutum baki marar shi ya wi ilal harbati yana komawa gurin da gurin ya rushe harbat gurin da ya rurushe kamantu ma a hushe'an sai na ɗauki masa wani abu wa talabtu na neman sa falamma wa qatu ainihi falamma wa qatu ainihi alayya lokacin da ya ga idan sa ya ɗaga kai ya kalle tabar sama sai ya murmushi wa shara biyadi ilal ard sai ya nuna ƙasa fara'aitul arda kulluha zahaban wato shi yana ganin shi talaka ne bari ya je ya ba shi wani abu da ya kalle shi ya san yana neman ya taimake shi ne shi ne sai ya murmushi sai ya nuna masa kalli gabanka kalli ƙasa sai ya kalli ƙasa fara'a fara'aitul ardu kulluha zahaban kalma usai na ƙasa gaba da ta zama zinari suna walkiya sun maƙala ya ce hati ma ma aka zo da abin da ka zo da shi sai na zo da shi fanawaltuhu sai na mika masa wahala ni amru wa harabtu sai lamarin sai gigita ni sai tafi bani guri eh sai tafi ba shi guri wannan shine sirrin da yan dariƙa yan kabdu ba sa yin tsuntuwa saboda ana son a sa ka a hanya ne wanda nan gaba za ka iya kana tafiya ka ga duk abin da ke gabanka ya zamo zinari to za ka zaɓi Allah ne ko za ka zaɓi duniya to idan ka saba da rashin ɗaukan tsintuwa a kan hanya to kowannan abin ya zo ba zai shagalantar da kai ba wannan shi ne da da ka ji duk ɗan ƙablu baya tsintuwa to akan wannan sirrin ne wa min zalika أن جنيد رأى إبليس في المنام أريانا جنيد البغدادي يا ga shedan a cikin bacci iblis a cikin bacci amma tsirara fa qala wa yace a ma tastahi min nas yanzu kai baka jin kunyan mutane fa qala yace wa haula inna wayanna mutane annasu aqawamun fil masajidi sharnuziya ai mutane suna nan a cikin masallacin sharnuziya kada aba'ul jassa sun haskaka jikinsu wa aharakul kabada sun kona hantarsu ba sa shan ruwa kenan kala junaidi sai junaidi ya ce falan manta hat min nauni lokacin na farka daga bacci na garautu ilal masjidi sai na tafi masallacin fara'aitu jama'atu sai na ga jama'a wata uru usum ala rakabihin duk sun sanya kawunansu akan gwiwoyinsu ya tafakkaruna suna tunani cikin Allah falama ra'auni lokacin da suka gani kalu sai suka ce la ya zarnaka hadisul khabis kar ka tsorata daga maganan wannan mutumin banzan eh suka faɗa wa wato sun san ya gani junaidu shine yana zuwa masallacin su kuma suka gaya masa la ya garar naka hadisu hajjila hadisi kar ka saurari maganar wannan wato kar su ji wani abu a cikin ransu wa an najama umar bin fahad kala a zama abu ja'far al-mansur min hulafa'i bani abbas abu ja'far al-mansur yayi niyya alal hajji ya tafi aikin hajji wa kana yuridu qatl sufyan al-sauri amma lokacin yana son ya je kashi abu sufyan al-sauri ne falamma wasala ila bi'r maimunata lokacin da ya isa wajen rijiyar bi'r maimuna ba sa ila hashbaini sai ya aika wajen waɗansu mutane guda biyu wa qala lahum sai ce masu in ra'aytum sufyan as-sauri fasluhu in kun ga abu sufyan as-sauri ku tsire shi faja'u sai suka zo wa nasbul hashba sai suka sanya itacen da za su tsire shi a jikin wa kana sufyan sauri jalisan bi fara'il ka'aba a lokacin kuma sufyan sauri yana zaune a cikin farfajiyan ka'aba wa rasu fi hajar fudayl bin iyal kansa yana yana kan cinyan fudayl bin iyal wa rijlahu kafafuwan su fi hajar sufyan bin uyaynata kafafuwan su kuma ya dora akan kafan sufyan bin uyaynata fa qila lahu sai suka ce masa ya aba abdullah ya baba abdullahi kum watafa ka tashi ka buya wala tashmid bin al'ada kar abokanan gaba su yi mana dariya fata ga dama ila asarin ka'aba sai tashi sai ya ji jikin rigar ɗakin ka'aba ta kaza sai ya rike wa ƙala sai ce bari ta min hajjil baliya wannan bala'in da ya zo da shi ba zai same ni ba inda kala abu abija a faru salim wa'ada ila makani in dai har abu safiya abu jafar mansur ya shigo nan ba da zai shigo nan garin saliman tun da na kama nan ya ba zai iso ba wa'ada ila makani ya koma gurinsa a fara kibar mansur bi irin ma'una sai mansur ya hau kan dabba daga birin ma'una zai shigo falamma kana bainal hijarai ne lokacin da ya zo tsakanin waɗansu dutsuna guda biyu saƙaɗa an farsi sai faɗo daga kan dokinsa fanda ƙatun ƙugu sai wuyarsa ta kare famata sai mutu a wannan lokacin wa ayyidullahi na rantse da Allah ƙasama abduhu safiyanu Allah ya kukutar da rantsuwan bawansa safiyanu a safiyanu sauri wa min dalika anna aminatun ramliya akwai aminatun ramliya kana ta'udu bishiru bin haris al-hafi tana zuwa ta gaida bishiru bin haris al-hafi lamma mare da lokacin da ya rashin lafiya wa kana inda hu ahmad bin hanbali tare da shi akwai ahmad bin hanbali radiyallahu anhu fa qala ahmad sai ahmad bin hanbali ya ce masa man hazihi wace ce wannan qala aminatu sai ce ai aminatu ce ar-ramliya kala sai abdullahi ya ce salhata da ulana ka roƙe ta ta yi mana addu'a mana faƙalar sai ta ce allahumma inna bishiran wa ahmadan yastajira ni duka minan nari fa ajirhuma da bishirul hafi da ahmad bin hanbali suna neman ka tseratar da su daga cikin wuta ubangiji ka tseratar da su qala ahmad radiyallahu anhu ahmad bin hanbali sai ya ce falamma kana lailu lokacin da dare yayi nazala alayya waraqatan min alhawai sai ga wata takarda ta sauko min daga iska daga sama fiya a cikin ta bismillahir rahmanir rahim qad ajarna kuma minan nari waladaina almazid na tseratar da ku daga barin shiga wuta kuma kuna da ƙari ga gani wannan ya faruwa ahmad bin hanbali da bishrul haji to misali irin wannan takardar ita ce wata aka ganta a cikin salatul fati to wanda ba cikin tafiyan irin wannan yake ba ta ina zai gane irin wannan sannan umar bin abdulaziz ya zo cikin tarihin sunafawar rashidin lokacin da ya rasu bayan an binne shi washe gari aka je aka samu takarda ta fito akan kabarinsa da rubutun kudura Allah ya gafarta ma umar bin abdulaziz irin wannan sannan akwai abubuwa da yawa in mutum ba karatu yake ba yadda zai gane ba yadda zai yi ji ba yadda zai gane abubuwan da yake gudana to kaga wannan Ahmad bin Hanbali ne Bishir al-Hafi ga abin da ya faru a kansu ولدينا المزيد ومن ذلك أن أبا سليمان الخواس قال كنت أركب الهمار يوما وترانا أنا هواجاكي وكان الذباب يوزيه kudaje suna cutar da shi sai ya ɗaɗa ra'asahu sai sun koyar da kansa fa kuntu a daribu ra'asahu bi hashbatin fi yadi ina dukan kan kansa da wani itace da ke hannuna farafa alhimar ra'asahu sai jakin ya daga kansa wa kala ce e darib fa innaka ala ra'asika huwa za fa'in naka kai a lara suka huwa za abinda ke kai nan shi ke kanka ta darib ka rike shi faƙala sami uliyabi suleiman mai ji sai faɗa abu suleiman laka wa ƙa'a haza wannan ya koma kanka ne faƙala na mai ce kamata su ma'ani kamar yadda kake ji na haka nake ji wa min zalika anna ibnu abai abu rabbahi kenan eh qala samitu abu hasan nuri wannan abu hasan nuri shi ne wanda almajirin hallajin nan a'a almajirin abul hassan nori ba almajirin hallaji ba almajirin wanda sarki ya ce ba zai yadda a kashe shi kamar yadda aka kashe hallaji ba sai an kashe shi da hujja na junaidul bagadadi ya kulu yana cewa kana fi nafsi shay'u min hadhihi karamati a kaina akwai wani abu daga cikin wannan karamomi fa akasul kasbata min asbiyan sai na karbi wani itace ko bulala daga wajen yara wa kumtu baina zaruqaini ina tsakanin wani guri sun makultu yana ce wa iddatika la illam tahrij li samkatan fiha salasta arbali idan baka fitar mun da kifi wanda nauyinsa ya kai ridili uku ba la'agara kanna nafsi zan zuluma yadda kaina kala fa haraja li samkatan sai ko aka fito min da kifi fi har salasu arfali yana da yana da nauyin kamar ridili uku fa balaga zalika junaidu sai labari ya je don junaidu akan abin da ya fa kala yace kana hukumuhu hukuncin sa an takarriji lahu afai kaldagahu a fitar da maciji ne ya sare shi shine ya fi cancanta ba a fito masa da wannan ba wa zahiru annahu kana fi hali sukuri ya azaru bihi amma abin da ake nufi yana cikin halin maye ne shine aka masa uzuri da wannan wato karaman ba kowane wali ne ke son ya dinga bayyana a kowane lokaci ba karama yadda take faruwa idan da son ka ne kai kake son a yi abu in aka yi in kai kake son abu aka yi wannan abun to za a cire wani abu daga cikin kasonka na aikin ladanka idan kuma a Allah an taba ka ne kawai karamar ce ta aikin ta wannan kuma ba abin da za taba cikin aikinka ita ta kare ka ne a matsayin dama ita difa'an ne naka wa min dalika anna aba ja'far al-haddadi is ustaz junaidu abu jafar al-haddadi malamin junaidi ne kala yace kuntu bi makkata ina cikin makka wata rana fa qala sha'ri sai gashin kai na yayi tsawo wala me kun ma'i qid'atun min al-hadidi bani da abun yankewa daga karfe shine scissors kenan ko akaza biha sha'ri wanda zan rike gashin kai na yanka fata qaddamtu ila al-hallaq sai naje wajen ma'aski tawassamtu fihi al-hayri sai na nuna masa abubuwa da na alhairi wa kultu na ce ta'khudhu sha'ari lillahi ta'ala za ka yanke min gashi na saboda zatin Allah fa qala yace na'am wa karamatan naji na amsa zan yi to kana bayna dai rajulun min abana'i dunya a gaban shi akwai dan duniya fasarrafahu sai ya juyar da shi wa ajalasani sai ya zaunar da ni wa khalaqa sha'ari sai ya aske min gashi na shi wancan dan duniyan yana gani kaga wannan roƙo ne wancan kuma zai biya ne wannan imtihanat na sufaye duk suna irin haka suma da fa'ilai kirdasan sai ya bani wani jaka fihi darahimun akwai dirhamomi wa qala sai ce asa indiha ala babi hawaijika ka taimaki kanka da shi cikin bukatunka fa kasu sai na rike wa qattu niyyati an adfa ilayya awwala shay'in yubta ko yabtahu Allah ala alayya bihi sai na fa kasuwa sai na rike wa kattu niyyati sai na na kulla niyyata shi ya kulla niyyarsa akan me in yayi haka yana ganin cewa an adafa ilai awwala shay'in zan bashi awwala shay'in yaftahu Allah alayya bihi duk wanda ya fara zuwa wajena shi zan bashi fa dakhaltu masjida sai na shiga masallaci fasta qabala li ba'd ikhwani sai wanda daga cikin yan uwana ya tunkare ni wa qala yace jaa ba'd ihwanika busratan min busra dan uwanka mutanen busra sun zo daga busra min ba'al azdiqaika daga cikin yan uwanka fiha salasmiyatu dinari ya zo da dinari 300 kare yace fa akhadtu surrata sai na karbi wannan jakar wa hamallaha ila al-khallaq sai na tafi da ita zuwa wajen mai mai askin wa kulta yana ce hadi salasmiyatu dinar wannan dinari ɗari uku ne wata sarrafa fi ba da umuri ka kai amfanin da shi cikin aikinka faƙala ya ce ala tastahi ya shekh yanzu ba za ka ji kunya ba shai ta kula li ka ce mun ahalik sha'ar lillah ka ce ka ce in aske maka gashi saboda zatin Allah suma akhadha alayya shay'an sannan kuma suma akhadha alayya suma akhadha alayya shay'an sannan ka karbo na a waje na in sar ka juya afaka Allah Allah ya baka lafiya ba zan karba ba ومن ذلك أن عبد الله بن أبي السوفي قال سمعت أبي سالم يقول سمعت أبي يقول كان رجل يقال له عبد الرحمن بن أحمد يصحب سعد بن عبد الله التستري كان شي أبوكين عبد الله التستري فقال له يوما ربما أتوضأ للصلاة ربما ديوان لوكتي ina yin alola dan sallah fa yasilul ma bayna yadayya sai ruwan ya dinga zuba na gabana ya zamo ababani zahabin wa fiddatin sai ga kaman gurin da yake tafiya sai ya zamo kaman sanda ne na zinari ko na azurfa fa qala sahadu sai sahadu ya ce a ma alimta baka sani bane annas sajiyana kananan yara idza bakau idan suka yi kuka yutuna alhasha hashata liyastagallu biha idan suna kuka ana ba su abin da za a kawar da hankalinsu akan kukan kamar rarrashi ne ake masa haka to ga ruwan alolanka ya zamo zinari ruwan alolanka ya zamo azurfa to ai ka kuwa mutum ya kamata ya gane menene shi Allah ke nufi da shi wannan duk a ɗarikan tijjaniya ana ɓoyewa ba a san mutum ya gane saboda in ya gani ya gane to zai dinga alfahari zai dinga alfahari to alfaharin kuma zai taɓa shi duk irin wayannan karamomin a ɗarikan tijaniya ana hanawa eh ana hanawa saboda in ka gani kana magana a kai to abin da zai dawo sai abin ya dawo kanka sai ka fara ganin kanka to in ka fara ganin kanka to kuma an dinga dakusar da tafiyan mutum kenan a hadara shi yasa shehu tijani ya matsi hanyar karama da yawa ya matsi baya bukata ومن ذلك أن جنيد دخل على سر السقدي شين سري سر السقدي كنا يوما فقال لي سيتم السور كان يجيء كل يوم wani tsuntsu yana zuwa kowace rana fa'afat lahul hubza fa ya kulu min yadi sai ya zo ya ci gurasa a hannuna fa nazala waqatan min al-awqat wata rana sai sauka cikin lokaci daga cikin lokaci falam ya skud alai farazala sai sauka wakatan wani lokaci min al'aukati falam ya skud alai ala yadayya idan yana sauka a hannuna ne ya ci amma ranar da ya zo sai bai sauka a hannuna ba fada zakartu fi nafsi sai na tambaye kaina me yasa yayi haka ish as-sababa bi ma'ana ayi sababun wannan ish larabci ne irin da mutanen misra to ma'ana ayi sababun shine ish أي سبب فذكرت أني أكلت ملحا بإبزار أي ناتي ملحا جشري كمان ifzari haka gishirin kamar tafiya haka kawai wannan ya ce fa qultu fi nafsi sai na sai na faɗa cikin kaina la aqulu ba'daha wa ana ta'ibun minhu wannan cin gishirin da da wanda kaman walakanci ciki kaman yayi shi da me zance ibzari kaman ya ci gishirin kaman da yayi shi kawai da barna misali to wannan barnan da yayin shi yasa tsuntsun da ya zo sai ki sauka hannunsa sai tsaye a gefe to mafiya yawa a tafiyan Allah za ka ga an kawo abu ana maka kai ake ma saiti za ka gane daga wa'innan abubuwan da kake mu'amala ne in ka ga abin da ka saba ka ga ya canza to kai ma ka canza ne shine inna lalayi gairu ma bi qawmin hatta yugairu ma bi amsi shine min husnul islam al bar'i tarkuhu malaya ne magana ka zo ka samu ana yi kawai ka shiga a sufanci magana ka zo ka samu ana yi kana tambayar me ya faru aka yi kaza za mai da kai baya inda kana tafiya a cikin hadara sai an mai da kai baya amma in an ce ji to ka saurara amma kasa kunne kai ma ka ji ka san ina aka nufa sai an dawo da kai baya idan ka yi tafiyan shekara ɗaya za a iya dawowa da kai wata ɗaya sai ka yi wata goma sha ɗaya kafin ka zaki riskan gurin saboda wa'innan duk sunansu menene kilabul kilabul wara ne shi ana son in ka nufi abu ko kar ka shiga abin da ba ruwanka ko tun tube ka ga kayi akan hanya ka shiga abin da ba ruwanka ne fi ma laye a ka ne eh ko tun tube ka yi in dai ka fara tafiya cikin tafiyan Allah amma ka komi kana yi ka ga simple daidai na ma ba inda kake haka kake haka kuma kake eh da ka kana ta ko karance karance ko azumi ko nawatul hairi wallahi ba inda kake tafiya a tsaye waje ɗaya kake ba ba fara ba amma lokacin da aka fara sa ka a saiti na rantse da Allah ko mace ka kalla ka sake kallanta sau biyu sai an nuna maka wallahi tallahi sai an yi ma kaca-kaca sai ka bar komi ka kama Allah nan kun za ka zauna lafiya amma ba aka ba zai ba in kuma aka gwada ka aka gwada ka bai ba to sai a rusa eh sai a rusa aikin gaba ɗaya sai a barka kuma sai ka sake a samu abokanan tafiyanka domin zubi-zubi ake yi duk lokacin da ka ga haka to ana zuba ku ne da kai da wasu don kaga kullum ka tafi ka dawo baya ka tafi ka dawo baya to ka kasa gane asalin abin da ake son ka gane ne to shi kuma abin da ke sa mutum ya kasa ganewa son zuciya ne ita take danne shi ne hawa mutu ba nan babu in ka shiga wannan gurin a dai hanyar tafiya bi miskalar zarafi ai duk abin da ka yi in dai ka ga an yi maka musamaha irin wancan to a maka ne a matsayin musulmi mujarradi amma in ka sa kafa a imani a to wannan ba a sassauta wa mutum kana yi ne za a maka kana yi za a maka amma kaga kayi kaga ba komai kayi kaga ba komai to baka ma fara tafiya ba baka ma san abu kai da kawai ga kanan ne a cikin kana cikin ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma in ka tafi ka fara tafiya to duk abin da ka taba shi to za a dawo da kai baya eh to daga nan ne ake saiti wa mutum kuma hadara ne za ta canza ka ana gwada ka ana canza ka ana gwada ka ana canza ka to in ka fara ɗoruwa to har imani in ya karu a jikinka yadda ka san igon abu haka ɗik ya shiga zuciyanka sai ka ji sai ka gane kuma eh eh za ka gane to a lokacin kuma dama abin komin girmansa ma kaɗan ne za ka ji shi ba halin a buɗa maka da yawa kaɗan za ka ji abin a jikinka kuma za ka ji shi a cikin zuciyanka ne za ka ji saukansa kaɗan za ka ji shi ko da ya kai faɗin duniya girman abu to haka da ka shi ɗan kaɗan saboda shi faɗin gurin ya fi faɗin duniya ina ai ina lillahi aniyatun fil ardi eh ina lillahi aniyatun fil ardi wa aniyatul lahi fil ardi qulubu ibadihi salihin to ai shine to daga nan kaga kuwa babu abin da ke daukan Allah in ladan yayi girman duniya ne zaka ji shi dis saboda zuciyar taka tafi fadin duniya domin ita tana iya daukan Allah duniya saboda duniya kuma ba ta iya daukan Allah to anan ne to anan ne zaka iya ganewa abin yana tafiya eh akwai wanda Allah yake taimakon su inaya ce rabbaniya ai dama hawa biyu ne wilaya akwai iktisabun akwai inayatun yawa akwai iktisabun akwai inayatun tunda akwai wanda ba a rubuta musu zunubi ma gaba daya to amma na koyi sun ka lura aya jawahirul ma'ani shehu tani ya faɗa da yayi maganganu akan salati da alqur'anin nan sai ce illa ashabul inayat wanda ba su da alƙalami eh to su ba ba gwada su su daban ne amma suna cikin mutane amma su ma kansu ba sa gane kansu eh ba sa gane eh dan ana koye musu eh zan za su shigala eh a hakan da su yi kuma da ga duk sun cika abin da ake nufin kuma eh saboda inaya ta riga ta ta riska to anan in aka je dai kana cikin babul mumtahinun duk duk akabatin da mutum zai yi a lahira ne mara ake masa duniya eh duk shine Allah ya kiyaye Allah ka ba mu nasara dai gawai fa qultu fi nafsi la aqulu ba'daha wa ana ta'ibu minhu sai na tuba fa saqad ala yadi wa kala sai ta she dawo tunanin da yi ya gane cewa ga kuskuren sai ya tuba take kuma sai tsuntsun ya tashi ya zo ci gaba da cin abin a hannunsa eh kaga an gyara kenan wa min zalika anna ba'dhum qala kuntu inda habarul lassaj ko faja'ahu rajulun wa qala ayyuha shaykh ra'aytuka amsi je na ganka wa qad bital gazal bi dirhamaini ka sayar da wata barewa da dirhami guda biyu fajitu halfuka sai na zo ta bayanka fa halaltuhuma min tsarfi izarika sai na warware su daga gefen gyaftonka wa kasarat yadi munqabidatun ala kaffi sai hannuna ya zamo an kama shi a wajen an kama shi haka faqala yace fadaika hayran wa ma bi yadi ila yadi fafatahum fafataha tahuma sai nuni au ma sai nuni da hannunsa zuwa hannun da yayi kuskura shikenan sai aka saki hannun shi ya ga abin da yayi ne to da ya ga abin da ya yi na rashin bai kyauta ba to amma kuma ga hannunsa ya kame to shine shi kuma da ya zo faɗa masa sai ya dariya sai ya nuni ga hannun sai hannun ya saku akwai abubuwan da ba sa tabuwa ne kaga waliyai kala kala ne kalolin suna yawa wani waliyin shi kewa wani waliyin ma imtihani eh dama waɗansu an yi su ne yara wasu an yi su ne don imtihani kawai babin imtihani su aka yi su an gine su ne ai akwai ɓoyayyun waliye da suke ba wa waliye kuma wahala kaga a cikin makamin ma ai akwai waliyan da suke kafaɗa kafaɗa da kafaɗa da kudubai amma kuma ba kudubai ba ne eh amma kuma ba kudubai ba ne amma kujeran kuma iri ɗaya ne duk da sarifin da ƙudubi zai yi zai yi amma bambancin su wayannan mata suna hawa wancan kuma ai ƙudubi ba mace ɗaya ce ta hau a duniya sai da faɗi wata zahara amma wancan mata suna hawa amma yana muƙabalan ƙudubaniya ana tafiya da mata a makamin ƙudubaniya ne kawai ke tsallake su amma kuma suna hawa wancan kuma suna hawa wancan kamar su rabi'atul adawiya kamar su rafisatu saliha eh duk suna suna hawa irin wayannan kujeru bismillah lazim bismillah lazim shi kudubi daga ya hau kan kudubaniya to ya kubuta ba ba yadda za a yi ya zama kafiri a duniya amma duk tafiyanka a ma'arifa ai ba inda ka kai level din da ba za ka iya zama a rusa ka dawo kafiri ba amma wannan daga ya zo kujeran kurbaniya ya hau kujeran amnu har ila yau kiyamati har ila yau ya mace ai wayancan a zaune suke eh saboda kujerun rantsatsu ne eh kaga duk mutumin da ya karya ta kujera zaka ce wani yana kujera ka zance kai da Allah ƙarya ne to kana karyatawa kai kuma an haramta maka kujeran duk tafiyanka wallahi har abada ba za ka hau kana karita an haramta ma kujeran sai dai a baka wani abu mai kama da kujeran amma ba kujeran ba ai ba dama ba wanda ya sa ka kai shi yasa ake son kowa ya shiga sai ta yinsa shi kujera ne wanda aka zo gurin ba sassauci babu sassauci a kai shi ne asali aiki ne tun daga farko tun daga farkon tafiyar yadda za ka tafi wajen Allah to akwai abubuwan da dole sai ka kiyaye su tukunna in ka gaba ka kiyaye su ba ai ga adari kusan abubuwa guda nawa ya kawo hamsin ba mai adari a mukaddimar nan tasa eh in ka duje su ai zaka in ka lissafa za ga su wajen hamsin to wannan duk hamsin din nan wallahi tallahi akwai sama da ɗari da hamsin kuma a gaba amma wannan bidaya ne in ka fara haka ai ka san sufi ne a yana daga cikin manyan waliyai a magari eh mai hadari ba ai sun ce kusan malamai uku ba wanda aka masu fatahi kamar irinsu da shi da ahmadu ahmadu makari da shehu tijjani shi bai yi tsawon rai ba ne mai hadari amma ya yi littattafai sama da ɗari da hamsin a hadarin ne kawai aka sani a hadarin ne kawai aka sani amma yana da littattafai baka ji abin da mai daliya ya ce ba wal waje huzu shamɗin alamar rama huyu uya ala audin na baɗil ajalaji sun ce ba akwai walau du'ai musu sadi akwai wani balarabe saboda sanin hanya a cikin larabawa kasan su larabawa ba sa tafiya da rana sai da daddare a sahara saboda zafi to da taurari yake tafiya to duk ƙasar larabawa ba wanda in ya yi haka in yana son ya shiga gari kaza ne don allah da su ya shiga a tsakan fili yake tafiya shi ce walau du'ai sadi sun kwatanta da kada da du'ai sadi kada wannan durwa tsuntsuwan nan kasan ita kuma sun ce saboda tsaban basirar ta in za ta je mai duguri ta sha ruwa to duk bishiyar da ta taba da fukafikinta na dama wajen tafiya to wajen dawowa za ta taba shi da hannun da fukafikinta na hannun hagu ba za ta ba za ta kauce ko miskalar zarrati ba sai suka ce to kowannan in sun shiga cikin bangaren tafiyar sufanci sai a rike hannunsu kowannan saboda ina ce ya fi kira kenan da kallon nesa da sanin hanya to baka isa ba saboda sai ka tafi kana gadin kamar ka sha sai ka ga ana rike da riganka a nan baka ba wa wani abu haƙƙinsa ba wani lokaci a ma'arifa in ana son a gwada ku wani gwadi ka ga tsuntsayen nan idan ka fita kaga sun tsaya to sai ka gane abinda Allah ne ya kawo su da ba sa zuwa to a lokacin in ka tsaya kai tunani baya yiwa kawai kana sufanci ka tafi da ka baya yiwa komi na ka yana sauraron me Allah yake nufi ne in ka ga har sun zo suka sauka a gaban ka to akwai abin da suke nema to ka iba ka ba ka ce in akwai wani abu a iba a basu to za ka wuce in ba haka ba na rantse da Allah ko ka je sai ka dawo sai ka gane kuma ba za a gaya maka ba ba za a gaya maka ba to da salati eh da salati yin salati da hidima to shine yake kai mutum ya kai dukkan inda zai kai eh yayi da kai domin kana zuwa za ka da kai za a nuna maka sai ka gane eh za ka gane ai duk maganan da ake ji a zuciyar aksari ba wai magana ne ai ilahi ne ilhami ne daga Allah ne kuma haka abin yake zuwa kuma hakan zaka iya fahimta da shi kuma zaka yi idraki ka kai abin da ake bukata mm shai namu yana cewa duk lokacin da ya zo yana auradi da safe idan aka zo aka ba shi kuɗi to auradin yana yankewa to ranar sai ya sha wahala kuɗi ka zo ka gaida shi ka ba shi kuɗi yana auradi to ka ji ga aiki ranar abubuwansa ba kaiwa wallahi sai ya gane kuma duk lokacin da ya ga an tara mar an kamar abu da yawa to ya san akwai abin da ke ita ba ya saurin tabawa za a turo masu abin su su karba ya san iya abin da yake wannan nashi ne a cikin alkawari in ya wuce abin da ake bashi to ya san ya akwai masu shi za su zo don aka zo ma baya kaiwa ajiya sai ce a aji can an jima kafin yamma kowa zai zo zai ba shi kayansa sai zai gane ai san zuciya ne a'a ai dama shi wannan ai babi ne na imani ba babi ne na musulunci ba shi musulmi kan ai ya ki halal ya ki haram ne e komi ma zai zo ya hada amma a babin imani in ka shiga ta shi ba haka bane shi dole sai kai sai ka yi taka tsantsan don abin da za ka dinga gani saɓanin abin da kake tunani za a canza maka tafiya ne gaba ke ɗaya ai ma baka biya ba kana sane to amma akwai level yanzu misali da ne idan za a bani kuɗi da daddare haka to da safen na fito sai na gama su nema sun zo na sani waye gaya masa na da shi me yasa suka wuce wani gida suka zo wajena to na sani ina tafiya haka sai na zo kuma ko ba ni da kuɗin sai ya turo mu da in ba ni da kuɗi Allah ba ya turo mu kowa sai ba ba yi to sai na zo in ba ni da kuɗin ma sai yana turo mu sai na fara bincike me dalili sai na gane ba wancan kujeran ba ne yanke kai ka san ba baka ba amma ana gwada ka ne a ga ko za ka zuciya ka faɗi wata magana? eh amma tarko ne eh ko za ka zuciya ka faɗi wata magana kana faɗan wata magana to sai a rusa ka akan wannan amma ba haka ba ko demotion ne ko promotion eh an kai level ɗin da za ka tsallaka wani guri kenan to in kai shiru duk ya zo kawai ka ce ya haƙuri shi ne fa an masa'ila falatan har ai. Ai, kowane abin da ka sani yana cikin alkur'ani. Ai, ai haka ne. To, ai dama fita da kulle ne. Ai, kowane guri, ai na faɗa maka duk jalala ita ce jamala. Duk jalala ita ce jamala. Yanzu duk abin da kake gani cewa yake da wahala to a cikinsa ne kuma alherin a cikinsa ne alherin shi ne haza'inul minani ala qanatirul mi'an ai baya yiwa yanzu misali a ya tabbe ni an ce me zan ce malabukar shi malabukar platon ya bi sani a haya sallah sai na ce haka ne an rubuta mishi ne akwai abin da ya yi ne ake son a share ko kuma Allah ya sa shi a kan wannan kujerar saboda yana so ya ɗaukaka masa daraja da wannan na ce kwarai da gaske abu biyu ne duk wani bala'i da ya kai kamar a shuhuransa yadda aka san suna arta ba sani haya a gaya sani haya to sani haya da shi musulmi ne ko shi ya da sani haya musulmi ne kaga wannan malamin zahiri a shari'a ba yadda za a yi dole sai ya faɗi ɗaya to amma a hakika ba haka ba shine daidai ke da iza aradna an nuhliq alqaryata amarna mutura fiha fa fasaqu wannan shine in Allah ne ya zabe shi mar haka to Allah ya zabe shi ne ya je yayi saboda a duddura mar ashar zai yi hakuri da ashar din ya tsallaka in yayi hakuri da Aisha din sai ya kai kujeran in kuma yayi kunkuni sai ya dawo baya nan gaba kuma za a sake dawo mata da wannan imtihanin ko kuma abokin tafiyar sun ya wuce shi kaji problem kaji yanda abin yake ba a tsalce da ba shi ne na ce maka ba ai jalalan ita ce jamala haka abin suke tafiya abu ɗaya ne a waje ɗaya idan ubangiji duk wani sabon Allah da ka gani a duniya ɗayan biyun uku ne in Allah ya zaɓe ka kai ai shi ne annabi adam shi ne hadisin nan na bukhari da annabi musa ya tambaye annabi adam ya ce annabi adam yanzu adam kai ne ba dan kai ba da yanzu muna cikin gidan aljanna kawai kasa aka fito da mu sai ce kai ne musa kalimullahi dan imrana ya ce ce kana son in saba abinda allah ya yi fil azal sai shiru sai annabi Muhammad ya ce fa haja adamu Musa sai annabi Adamu ya rinjaye annabi Musa ai wannan shine Shehu Ibrahim ya fassara shi a cikin tafsirin sa zan sa ka aiki amma za a zarge ka zan faɗa wa duniya in ce ka zauna aljanna ka ci komai da komai amma kar ka taɓa wannan bishiya amma na son ka taɓa ni amma zan faɗa wa kowa in ce kar ka taɓa to shi to ai shi ne sai ce to Allah a wajen ka ba sai ce a wajena ba komai ma lada za ka samu in ka jure sai ce to Allah sani shi ya ce a adamu uskun anta wa zawjukal jannata fa kula min hara ga dai su shituna wala taqraba hadhihi shajarata kaga sai Allah kuma ya dinga maimaitawa saboda ya bata man rai yawa ala anhaakuma an tilkuma shajarati ka gani fa sa adamu rabbu fagawa to amma a baɗinin abin an ce ya ci ba komai amma za a zarge shi shine ya annabi Musa ya zarge shi shine shi kuma ya mayar ma Musa amsa sai manzo Allah ya ce annabi Adam ya rinja eh Musa to haka abin yake tafiya a fili sai a saka kai aiki mummuna to amma a baɗini yana nufin a ɗaukaka ka ne amma a ji ne za ka yi za ka jure ko kuma za ka mai da matanin wani ɗura ma ashar kai maka ɗura mar ashar an tafi ma'arifa yana da wahala amma yana da sai in dai kai saiti shi kenan eh sai ai in ba hannu akan mutum ba zai kai ba eh sai za kawai za ga mutane da yawa suna tafiya ne suna tafiya ne kawai haka sai dai kawai ina ya rabbani mutum ya mutu a dan dariƙa ma ya ishe shi amma in dai aka je neman marati musamman kuma mutum ya nemi martaban da kansa ya ayyana yana neman kaza ne a bala'inta daban ne amma a turo ka ba maka tambaya a turo ka duk wanda aka kama shi da shiga da shi masu tsaro gwamna ne ya kira ka wanda ya kira kan kuma yaron gwamna ne ya zo ce zo mu wuce akwai wanda ya ce ina za ka yi wannan to amma kai ka zo da kanka mana za ce ina za ka kuna da alkawari ne ka cika masa ya san da zuwanka ko ba ka bane wannan duk sai an maka to amma idan za ta fi da kai ne fa ko ina kana zuwa ya ce kai ma ranka ya daɗe ka zamo a lokacin ranka ya daɗe to haka fadan Allah ma yake zama a cikin hadaran shine tashin hankali saboda adabin zaman eh adabin zaman ya za ka ka zauna da asalin abin da yake kai tunda baka san su ba to anan ne yanzu nan za gyara maka zama ba sa son kalle-kalle ba sa son tambaye-tambaye ba sa son ana son natsuwa ne kai ka gane wannan shine mai anguwa wannan shine hakimi wannan shine ma'aji wannan shine dan aika wannan kai da kanka za gane ba za zo ga maka wannan dan ka gane a kai ne hasken ka zai sa ka gane sai ka ba kowa haƙƙinsa bayan ce fambot ya je wajen sarkin kano ado bayero in ya zo wannan da yake zaure-zaure ne aka ce a gidan sarkin kano to in ya je ga wani hakimi kawai sai faɗi sai ce sarkin kano mun bai ra sai ce cirizon daga ci dai don sai tashi duk gurin da ya je sai ga sarkin kano da sai faɗi zai je su a ya ce sarkin kano mun bai ra sarkin kano kenan ya ce cirizon daga ci dai to sai da aka je shine ya ce kai mutanen kano sun ci mulki sun gama gaba daya to shi ne mai mai ne mai wasa shi yawa da ya dawo a ba zaki ba mai wasa sarki san kiran sarki shi ne da ya dawo ya zage shi ya ce ga gurin da ake sarauta ba ba komi ya ce shege mai jan baki ci mutum sai shi ma ya dariya shi ma nasa ya fara koya to wallahi duk wannan abin da ka gan shi wallahi har halaran ubangiji haka abin yake wallahi hal halaran ubangiji haka abubuwan suke kai da ga abin kamar shi ne ai shi ne sifatu duniya misal akhirat duk irin abin ɗaya ne kamar kaga mutum ya ce ba gwan shi to shi yasa mutum da ya ce ya tsaya wai shi ya sallah ne wai zai gane Allah kasancewa a cikin yaran ma irin wanda aka yaye su ne suka fara yin ba su ma fara koyon alola ba eh a cikin tafiyar ubangiji ba ba inda mutum ya fahimta ba inda mutum ya fahimta saboda ai ko ma'aikata ne sai ka san ma'aikata sai ka san waye shugabanka sai ka san waye sai ka san yayi eh saboda kar a rubuta maka query a cikin department ɗinku in aka ware ka dole sai ka nemi sanin waye waye da waye kake mu'amala da su to haka halaran ubangiji in an fitar da kai daga wannan section din an mai da kai wancan section din dokan da ke nan ba shi yake can ba zai yi wannan yana da sauki wancan kuma yana da gallazawa to in ka je haka dai gashi nan yayi akwai ba mafatul kunuzi bane amma mata su hawa mafatul kunuzi ai eh shi yana dab da dab haka suke da kudubaniya suna kan kan kan ismail azim ne to a wannan gudun su mata suna hawan wannan shi yasa ya aka ja sai da maryam wa ummuhu siddiqa dama ai daga siddiqiya ne sai annabta ai to a wannan kujerar ne eh eh ai dama ai kudubaniya ma siddiqiya ne eh na a ba sa samun kudubaniya sai kama da kudubaniya nan malamatiya su ne kujerar sai na babakar sidikina shi ne kujerar sai na hadiru Eh. fadul anwar fi alaƙi aule Allah ila hayar eh haka ne yan aka ce rijalul gaibi suna nan runduna runduna ne in ka ɗauki malamatiya ɗaya ne daga cikin rijalul gaibi in ka ɗauki nuqaba'u ɗaya daga cikin rijalul gaibi ne in ka ɗauki autadu abdalu nuqaba'u duk yawa to haka duk ana ce masa saboda suna ba wa juna wahala suna ba wa juna wahala to su malamatiya su ne suka yi daidai da 'yan ɗariƙar tijjaniya saboda ba a gane su in dan ado ne ko rashin ado ka gane waliyi ba za ka gane shi da shi ba za ka ga waliyi dan boko ne cikakke ya kai kuma duk wajen Allah amma kuma ka gan shi za a gan shi kamar dan duniya to malamatiya kira to ɗariƙar tijjaniya tana tafiya a malamatiya ne sayyidina abubakar siddiq kuma a gaiba sayyidina hadaru Allah rufa mana shiri Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allah ya ƙara mana son manzo Allah na'am muna ina ne na'am ففسق على يده ومن ذلك أن بعضهم قال كنتم عند حير لساجنكو فجاءه رجل وقال يا أيها الشيء رأيتك أمسي وقد بيت الغزال يشيني وما ثم قال أمضي واشتريهما لإيالك كتبك سيد سوى إيالك شيئا ولا كسيا إيالك وانا أبو ولا تعود لمثلها كركساكي هكذا shine dalilin hannun sai makalan da ya nemi ha'inci cikin abin da ya yi wamin zalika anna aba sa'idul kharrazi yana daga cikin manyan waliyai kuntu fi ba'd asfari wata rana na cikin tafiya na wa kana yazharu li kulli salati ayamin shay'un ka gani kowane kwana uku wani abu zai bayyana mun fa kuntu akul husain ci kwana uku yake cin abinci wa astaqillu bihi sai in san dauki wani abu fa ma za su sa iyamin in tafi kwana uku waqatan min al-awqati wa lam yazhar li shay'an kuma babu wani abin da ya sake bayyana mun daga ya bayyana fa ra'ab fa ba'abtu wajalasu sai jikina yayi rauni sai na zauna fa hatafa bi hatifun sai na ji murya yayi min magana ayyuma habu ilaika sababun aw quwatan wanne ka fi so ka fi son ka dinga samun sababin da za ka dinga ci din duk kwana ukun a baka kaga ai zaka yi zaka dogara da wannan abin ne kuma zaka bar Allah auku watan ko kuma kana son mu karfafa ka ba tare da sai ka samu wannan abin muka samu karfi fa kul sai nace alquwa kaga ya gane kenan to ma'ana nan alquwa din nan bi ma'ana tawakkulu ila Allah ne eh kalman kenan na fi son dogara ga Allah samu fa kumtu min waqati sun tashi a lokaci na wa mashaitu sun tafi isna ashara yawman lam azuk shay'an wa lam al'uf ka gani da kwana uku uku ne to kaga kwana uku uku so nawa kenan so hudu to tunda ya zabi kuwa kaga an ƙara masa ƙarfi cikin din Allah dai kana Allahu lahu wa min zalika anna shaykh abul fatih al-wasibi kana mubtala bi inkari alayhi an jarabce shi da da inkari wa aqadu lahu al-majalisa bil iskandariya an shirya a zauna a kure shi a iskandariya wawa ya kada ahun bil hujjati yana yanke su da hujja wa kana khatibu jami al atariyin min ashad al munkirin alayhi me yasa masu hudumomin masallaci ne na akasari sun fi koya saboda su mafi yaya sun fi a zahiri eh fa bayna ma huwa yawman wata rana yana nan faukan minbari akan minbari wal'azanu bai ne dai mai kiran sallah yana kiran sallah gaba gare shi ta zakara annahu jan junubun sai tuna yana da janaba famar da lahu shekha abul fatai kanmu sai shekha abul fatai sai mika masa hannun rigansa mai masa intihani mai masa jarabawa sai mika masa hannun rigansa fawaje da hu zakakan fadakhalahu sai ya same shi kaman guri sai ya shiga fara'a fihi ma'un sai ya ga ruwa wa mu da wajen wanka fa ta sala yi wanka wa haraji ya fito fa jalasa alal mimbar ya zo zauna kan mimbarin gobe a kara eh falan ma satarahu shehu lokacin da shehu ya sisa tashi haji ya sisa raka ita kadahu sai ya ce a to ashe abin fa zabanin yadda nake tunani wa sara min ajali a sahabi mai masa inkari ya dawo masoyi wannan yana faruwa da yawa akwai wannan mai ishirina in ka duba sharhan da shawa gibri mai nafatu ne a tsariya na wato da tsariya to can wannan akan boka kurafa menene ayyu khurafatin baitin ne ya namance shi ok to ai shi khurafa din ai akwai wata waƙiya da take faruwa akwai wani limamin gari ya tafi cikin ayyamun lahi akan daga khurafan ne ka bi shi zaka samu akwai abubuwa da yawa akwai wani mutumin da aka canza shi aka mai da shi wani gari to shi sarkin garin a limamin garin ya sallan juma'a ne ya zo zai yi sallah ya zo zai sallan juma'a ya shiga wankan juma'a sai aka ɗauke shi aka bai da shi wani gari da ya je wancan garin sai ya yi aure ya haifi yaya biyu amma anan ana jiran shi ya fito sallan juma'a ya haifi yaya biyu da matan shi shi to ya haifi yaya biyu ya dawo yana wanka sai sai aka sake dawowa da shi gari ya samu mutane suna jiran shi zajin sallan juma'a shi kuma ya san gashi nan a gari kaza ba mafarki ba wanka kawai ya shiga aka canza shi akan ayyar khirafatin din nan to in ka shiga sharhansa ya kawo abubuwa da yawa ciki eh to shine sai wata rana sai gashi nan iyayen ƴaƴan dama ba su labarin garin su to sai ga sun sun zo kuma gashi nan ba a san ya taba tafiya wani gari ba kuma ga matan shi da ƴaƴansu sun zo sun yi girma sai ya ce ai lokacin da na shiga wankan juma'a din nan akan inkarin da yayi akan wani abu shine Allah ya nuna masa haka to wannan ce ka san da ayyamun lahi da ayyamun rabbi da ayyamun duniya duk waje ɗaya suke ba bambanci duk a waje ɗaya ne eh duk a waje ɗaya ne eh da ayyamun lahi da ayyamun rabbi da ayyamun duniya duk a waje ɗaya ne shine da ka ga wani yayi sujudi ko kuna gani yana sujudi ne a lokacin ya kwashi shekaru an canza shi a wannan ayyamin din ne a mai da shi wannan ayyamin amma ko kuna ganin ya yi ɗan ƙanƙanin lokaci ya tashi in ya ce muku ya yi shekara kaza ya ce kaji ƙarya haka a gaban to yankewa ke a datse shi a shigar da mutum cikin wani abu duk abin a cikin abu ɗaya ne ayyamin lahi ayyamin duniya ayyamin rabbi Allah ce muke wa min zalika anna ibn al-jalla qala lamma mata abi lokacin da mahaifina ya rasu ba haka alayyal muktasilu masu wanka sai suka yi min dariya فلم يجسر أحدا أن يغسله وقالوا إنه حي بي لوقتين da suka yi mun dariya sun jira su wanke shi su gan shi a raye hatta ja a wahidin nan a karani wa gasalahu su da suka je wanda suke mun dariya irin wato akwai soyayya kenan ko tun da ya mutu ma ga yadda za ka yi watakila to shi ne suke mun dariya sun jira su wanke shi su gan shi a raye sai da suka tafi suka bashi guri sai waɗansu daga cikin akari suka zo sai su zo su kamar wanka kuma suka same shi a koma ga Allah za mu tsaya na karama ne albagadadi ban taɓa binciken haka ba ban taɓa binciken haka ba amma dama kaji sun ce alkaramatu haidun rijal shi karama kamar haila ne na mazaje ana son ɓoye shi ya gani a ta yi tafiya a kan ruwa ko tafiya a sama duk wannan ba shi ne ba wajen bayan Allah su yana ba su kunya eh ruwa sun sha ga waɗansu kishin ruwa ya kashe su kuma sun ci wanda suke tafiya a kan ruwa ai wannan ƙananan waliye ne ko mai tashi a sama ni ƙananan waliye suna cewa to har yanzu fa ma'arifanka bai wuce kifi ba eh kuma har yanzu ma'arifanka bai wuce tsuntsu ba in ka tashi a sama sai ne shi ne aisha ibrahim ya ce wuce jani yake cewa ƙibbin diyari wa sal'adar su baki ma bai na musta tsimu wa saki ya ce in kana su tafiyar sun ya kasance suna tafiya bil alisabi ne mun muna tafiya bil arwahi ne eh to tafiya da ruhi kuma ya fi tafiya da jasdu to anan ana nuna maka almajiran shauci jami'ai eh almajiran shauci jami'ai shi ne ai almajan shi janin shi kansa hawa hawa ne shi ne me farkon littafin na shi tijani na shi ma tijani zan bambare ba na ruwaku eh sahi ko nawal ma mai zilfu yu dace sawami zauku adna sahabihi karfaka azwaqal izani to ai azwaqal izanin almajan shi tijani eh azwaqal izanin almajan shi tijani منتهى أقدام ولاية الفخام مبتدا أصحاب إبراهيم مصباح الجلالي فاي su in ka lura almajan shau tijjani ai in mutum ya shiga wajen tarbiyyar sanin Allah mutuwa yake aksari amma ga shi an samu waliyan amma ma'arifatullahi ainihu sun sha wahala sosai to amma kaga kaga muntaha a kadani wilayatul fikhani mubtada ashabu ibrahim misbah zelani tamal mazin shehu ibrahim duk wanda suka yi tarbiya a cikin waliyan shehu tijjani wanda suka kai zaka ga an kai ni haya wasu mutuwa suke a daji kafin su sani amma almajin shi wacce ne ba kana a shehu ibrahim kana yawo ma sai kai ma'arifa kaga shine muntahahum mubtadana kuma a nan ɗin in ka tafi shi yasa shehu ibrahim shehu jani yake cewa me yake faɗa baidatin min nadi alfin wal far'u la yuqawwamu baidatin min nadi alfin koyi na yana daidai da waliyai manya dubu ne wal far'u la yuqawwamu wanda ya fara cara wanda ya marifa kenan la yuqawwamu ba hada shi da wani shi kuma shi ibrahim sai ce alayhi salatu lillahi summa salamu bihi faqa qadabul anani liyal bidu bihi faqa qadabul anani liyal bidu baina ya tsallake wa innan waliyan na al'umman annabi ma gabaki daya to in ka zo kana aunawa yana tafiya ne akan maratibin kyauta da maziya ce ɗaya na shehu tijani eh ga kuma irin abin da ya zo da shi ga kuma shi kuma abin da shi kuma ya faɗa shi kuma a kujeransa ka gani ƙoyinsa ya yi daidai da kudubai dubu ƙoyinsa shehu tijani shi kuma shehu ibrahim ya ce ƙoyinsa ya mamaye kuduban al'umma annabi gaba ke daya to a nan ne sai ka gane shin da ake cewa shehu tijani kudubi ko a cewa shehu ibrahim kudubi to yaya kudubaniyan yake to in ka koma za ka fasaranta shi sai ka koma ka fasaranta shi da maganan shehu abdullahi shinjidi shi ne za ka samu mafita shin shehu tijani shehu ibrahim kudubi ne ana cewa kudubi ne kawai amma da shehu abdullahi ya ce faris an hadal walad yi min bayani me kake ganin wannan yaron ya ce innahu laysa bi nabiyyin wala bi waliyyin shi ba annabi bane shi ko ba wali bane ya ce a'a eh ya ce to ka ce ba annabi bane kuma ba wali bane wa ma huwa ya ce innahu sha'anun min shu'unil khalqi shu'unil haqqi ubangiji innahu sha'anun min shu'unil haqqi to kaga a nan ne za ka gane to to me maganin kurbaniya shi ne ya faɗa wa shau abdullahi baban shau ibrahim ya ce faris an hazal walad me kake ganin wannan yaron zai kasance ya ce inna hu laysa bi nabiyyin wala bi waliyin shi ba annabi bane kuma shi ba wali bane ya ce ah to tunda shi ba annabi bane ba wali bane to me kenan shi sai ce innahu sha'anun min shu'unil haqqi kaga bayan gidansa daban ne to to haka ne Allah ya samu dace Allah ya mana asiri Allah ba mu ilimi albarka Allah ka taimake mu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم على آله قدر مثال الذين يا حمة الشهيد لله جل المحضر والتعديل بنظرة تاتينا بزفر اللهم لا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين